والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وأن اللوكتي إن مكتشي قبل للتافن الأقيدة يوزا متاشي مجلسينا نقومه a cikin wannan littafi na al'aƙida jiya mun kammala matakai na soyayya da yadda ake son Allah subhanahu wata'ala da ba a yin soyayya sai wa Allah subhanahu wata'ala da kuma nau'uka na soyayyan da babu laifi a cikinsu amma suna da sharuɗa wanda ibadarka ba za ta tabbata ba ta inganta sai ka so don Allah sai ya zamana ka cika sharuɗa na soyayya ga Allah subhanahu wataala mun tattauna jiya a darasin mu na yau zamu shiga cikin nau'uka na ibada shine tawakkali tawakkali nau'i ne cikin nau'ukan ibada menene tawakkali bahaushe kana cewa tawakkali ya san me kake nufi bafulatani shi ma haka yake kiran kalmar tawakkali tawakkali kowa yana da irin fassaransa yanayin al'adun mutane da yadda suka dauki mai ake ne da tawakkali cewa wallahi ni zan kawai kai kai tawakkali kawai nayi tawakkali to kuma wani iri ne naku ga dai na shari'a abin da yake nufi shi at-tawakkul shi tawakkali huwa al-i'timadu 'ala Allah subhanahu wata'ala shine dukkan al'amuran suka ka jingina su ga Allah subhanahu wata'ala ka miƙa wa Allah subhanahu wa ta'ala dukka al'amuranka ta wani ɓangare fi husulil matlubi ta ka tabbatar babu wani abu da zai da kake nema face a gurin Allah wa zawalil makaru babu wani abu kuma da baka so wanda kake so ya bushe face Allah ne kaɗai zai maka duk abin da kake so Allah shi kadai ne zai iya maka duk abin da baka so ubangiji ne kadai shi zai iya kawar maka ka gamsu ka miƙa wuya ka ji a jikinka ka kuma tabbatar haka ɗin shi ne lallai babu canji amma akwai sharaɗi guda ɗaya ma'a fi'ilil asbabi al-ma'azuni biha tare da kuma kai bawa kayan da ubangiji ne mai bayarwa mai hanawa mai cirewa sannan mai sakawa mai cutarwa sannan mai ɗauka cuta kayan da wannan ba wanda zai maka amma duka kuma tare da sai ka aikata hanyoyin da ake samun ɗauke cuta ko kuma samun amfani wanda shari'a ta umarce ka kai idan ba kai ba ka saba wa Allah duk wanda ya yadda Allah ne mai azurtawa ya je ya kwanta yana jira haka kawai zai zo masa wannan bai dogara ga Allah ba duk wanda ya yadda Allah ne mai cire cuta ubangiji ne mai cire masifa ka kwanta haka kawai ka zauna bayan ubangijin kuma ya ce zan cire maka masifa amma sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza ka yi kaza da ka yi kaza da ka yi kaza kuma sai ba ka yi wannan ba tunan kuma kai ma ka shiga wani sabon Allah ne ba mun yadda Allah shi ne mai ba da lafiya mun yadda Allah subhanahu wataala shi yake kashewa mun yadda Allah subhanahu wataala shi yake rayawa mun yadda Allah subhanahu wataala shi yake azurtawa mun yadda Allah subhanahu wataala shi yake talautarwa duk waɗannan mun yadda to ya ake a samu lafiya sai ka kwanta kadai ubangiji ya ce shi ne mai ba da lafiya amma kuma sai ce in ka samu rashin lafiya in kana ciwon kaza ka sha kaza in kana kaza ka yi kaza ka je ka wajen likita ka ce bani da lafiya ga abin da nake ji to bayan ka je gurin likita ka yi ibada ne wanda Allah ne ya ce ka yi ta dawo haka sunna ta faɗa ku je ku nemi magani in ba ku da lafiya haka annabi ya gaya mana to sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka je neman magani sanda aka dau maganin aka baka sai ka kudurta a zuciya ka ce ya kai magani kai fa banza ne ba ka da amfani idan ba ubangiji ne ya sa za ka yi amfani ba cikinan ka fita ana neman kuɗi za ka tafi shago ka buɗe shagon ubangiji ne maka umarni ka ce ya ubangiji shago ka ganka in dubu nake da su irinka idan ba ubangiji ne ya albarkace ni ba ba abinda zan samu ba za ka amfana da kai ni da komai ba wannan shine tsantsan tawakkali amma ka kwanta a cikin gida na'am kana kwance cikin gida ubangiji kuma yana da hanyoyin da zai turo maka har gida a yi wannan wani babi ne daban babinsa daban ne amma ka je ka nemo ka buga ka yi ƙoƙarinka har dare baka samu ba sai ka dawo gida sai ka kwanta sai ka ce ya ubangiji na yi nawa Allah baka kaddara zan samu ba amma ya Allah dare ba lokacin nema ba ne kuma kai ya Allah ko ba a shawuya ba kana bayarwa amma ka ce mu je mu shawuyan za ka ba mu in baka ba mu ba mun yi ibada in ka ba mu kuma riba akan riba sai ka kwanta mutum nawa suka sha wahalar nema da rana ba su samu ba da daddare aka kwankwasa musu ba tare da sun sha wuya ba aka kawo musu duka wannan aiki na ubangiji ne sannan kuma ka kaddara ba kuma zafin neman da ka je kai ta yi ne ubangiji zai saka samu ba to tawakkali yana da daɗi to wannan shine abin da ake nuna tawakkali والتوكل على الله من أعظم العبادات توكلي ga Allah yana daga cikin manyan ibadu ba a shan tawakkali sai an sha aqida yan uwa duk karatun nan da muke yi ko in tauhidin ka yi yawa fassarar nan da nake ma ba za ka sha wahala ita maka ita ba wala ana ta yin fassara ne ana ta fassara ne saboda wasu akwai babubbukan karatun da ba su karanta shi da kyau ba sai ka yi ta yi amma wani kawai karanta masa tawakkali ya gama ganewa saboda ya sha aƙida da yawa ya sha karatun tauhidin da yawa ya san gurin da za a kira shi tawakkali ya san gurin da ba za a kira shi tawakkali ba yanzu zan ba ku wani misali zan ba da wani misali a ce akwai gurin da ake samun kuɗi amma ba za ka samu wannan kuɗin a gurin ba sai an zubar maka da mutunci dan ba da ƙanƙanin misali kofar gidajen 'yan siyasa wasu daga cikin ba duka ba sau da 'yan siyasa akwai wallahi wasu wallahi sun fi limamanka imani da kusanci ga Allah amma wasu kuma tsinannu ne to da tsinannun nake fada wa'anda ba su da mutunci marasa mutunci gidan rashin mutunci shi yasa duk ita ma ake mata kusanci nikin goro siyasar kowa yake tsoron shiga cikinta saboda rashin mutuncin ya fi yawa ko akwai mutunci ba ta da mutunci ba su da mutunci ta wasu in ba zuwa kofar gidansu kai ka kwankwasa kofa ka zauna awa uku ka zubar da mutuncinka ba su fito su baka kuma in za su baka he sun sanar sai an sa kyamara an haska ka kuma kakaf kayi tunani kai ba yanzu in ba gurinsu ka je ka zubar da mutunci ba ba za ka samu gudi ba yan uwa wannan ba tawakkali ba ne ka ce a barin je tun dare Allah ya ce sai mun yi motsinmu barin je kofar gidansa mutunci na ya zube ɗin ai an ce mu bi asbab an ce mu bi matakai sannan Allah ya mana wannan zubar da mutunci ne sabon Allah ne wannan idan ba ka da wata hanya sai wannan kaɗai babu wani gu da za ka je ka nema to sai ka ce wannan kam haramun da in je zuba da mutunci na don Allah adam Allah bai umarce ka bai umarce ka je ka nema ta nan ba babu wata hanya kuma duk da hanyar da aka maka umarni ta toshe ka nemi aikin ka rasa to nan sai ka koma cikin gida sai kana da hannunka sai ka ce Allah babu hanya nayi tawakkali a gare ka wallahi Allah zai maka kana kwance a cikin gida kun gane hanyar neman ya zama hanya ce ta halal kun ga yanzu wannan hanya ba ta halal bace ko kuma ka ce duk kasuwancin nan shagunan nan da masu ɗaukan aiki da zuwa walka da kaza duka an na nema ba ni da kofan da zan yi amma ya ana mai shagun nan yana kasawa in ya je sallah zan je na ɗauka ai an ce mu je in nema wannan Allah bai umarce ka akan ta ba sai ka duba kaga kakaf yanzu hanya ta samun kuɗi shine sai ka saba wa Allah sai ka yi ƙarya sai ka yi ba daidai ba to nan tun da hanyoyin da Allah ya halatta maka duka a toshe ne ba ga ko ɗaya ba to nan sai ka koma gida ka kwanta wallahi Allah zai kawo maka kun gane amma mu yadda muke yanzu tawakkalin mu gafi hanyar samu shi yasa yaran nan masu zuwa roƙo na yi alƙawari na ce ba yaron da zai zo ba shi kuɗi a wanda zai zo ya tsaya yaran nan wasu sun fi ni ƙarfi sun fi ka ƙarfi sun fi ka ƙoƙari sun fi ni ƙoƙari wani ma ƙwaƙwalwansu na nema ya fi naka ka kashe musu zuciya ka kashe musu zuciya kana ma sauraronsu to tawakkali yana da sharuɗa to shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce mana wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga ubangiji za ku yi tawakkali tashi ka nema asibiti yanzu akwai wanda zai je shi shi ya san me yake ji a jikinsa ya bi likitocin duniyan nan duk gwaje-gwaje a yi a ce masa muhu ga komai a jikinka ba ce ni kuma ni na san me nake ji ba muna samu ba ba an sani ba an ba da magungunan sun ce to yanzu muna tsammanin ka gama sha duk kayi abin da gaji me rage ka yi abin da ubangiji ya umarce ka to sai ka dawo gida nan kuma sai ka yi tawakali ga Allah ta hanyar zikiri ta hanyar addu'o'i ba kuma an ce ka kwanta karka ci gaba da zaka ci gaba da neman hanyoyin da kake gani hanyoyi ne na halak to Allah subhanahu wataala ce mumini dai ga Allah yake tawakkali wa man tawakkala ala ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya tawakkali a wani Allah yayi shirka kai shirka kake ganin akwai wanda in babu shi a rayuwarka rayuwar ba za ta yi kyau ba a wani dai kasance wasu shi a cikin rayuwata sababi ne idan ubangiji bai ba da kofa a kansa ba ko mai ya nufa a kaina ba za a yi ba sai Allah ya nufa kowa akwai sababi mai gidana sababi ne na yin arzikina wani da nake tare da shi sababi ne na yin kazana wani nake tare da shi sababi ne ka rike shi sababi kadai amma karka rike shi wata tsiyar ubangiji shi ne kankat kuma a rayuwa a kwakwalwarmu ya dace muke tunani mutum nawa suke da wanda ake ganin yana yin abubuwa a rayuwa amma wanda bai zo kusa da su ba daga nesa a nemo shi amfana kai da kake jiki baka amfanuwa na nuna maka ubangiji ne mai bayarwa sannan mutum nawa suke da ido a abu wanda kana ga idan babu su ba za a yi ba kuma a cikin ruwan sanyi ubangiji ya nuna ubangijinsa kai yanzu general buhari allah ya ji kansa shi wata tsiyar ce da zai iya mulkan kasar ɗan yana yake da kofa ko ba mun san wahalar da ya sha ba kai waɗannan mutanen da suke gabansa in ba ubangiji ne take su ba za su yadda ya hau mulki ba za su yadda ba amma ga Allah Ubangiji ya yi Allahnsa ya zo ya bashi don ina ga duk muna manta wahalan da ya sha ne ko a babin tawakkali muna manta wahalan da mutumin nan ya sha saboda da sun razana da shi ya zo kuma ya zama wani iri ba musamman ya faru Allah mun tuba maka Allah ka yafe mana musamman ya faru ba taba tsammani to shi ma a babin tawakkali ne shi ma zuwan buhari babin tawakkali ne saboda mun kore cewa Allah ne mai yi duka talaka muka daukar umu muke ga shi ne kadai zai zo ya gyara Najeriya ba ma cewa Allah shi ne mai gyara wallahi shi ma babin aqida ne so da muka yi tawakkali ga buhari muka ji muka yi tawakkali ga Allah ubangiji da yazo sai ya ce to bari barku da buhari sai ya kasa komai mai nake duniya kasa komai ya yi iya abin da zai iya amma sai abin da mu muke tsammani sai muka ga ɗaya bisa goma bai ba duk da cewa ya yi wasu abubuwa fa manya manya kuma kar kuma ne abin da ya sa na faɗi wannan kar mu zama butulu nan ma Allah ya ƙara kama mu ɗan abin da ya komi abin nan ɗinsa mu kushe amma fa mu abin da muke expecting ba mu gan shi ba me yasa nan ma nan ma mun yi tawakkali ga Buhari ne mun yi tawakkali ga Allah muna ganin zuwan sa kawai kasa ta gyaru mu dauke shi asbab ba to babin tawakkali yana da fadi har yanzu ma karka yadda ka gani wai ga wani kana ga in ba da shi ba kasa ba za ta gyaru ba Allah shine mai gyara kasa ko kowane iri ne ma zai iya zuwa ko mai lalacewa mutum ka miƙa Allah ne zai maka abunka yanzu ba muna cikin zaluncin shugabanni ba ba a cikinta ka gaya min a inda ba a zaluntanka yanzu kai talaka ka gaya min mai kake wa kanka lungu gidanka da yanzu ka shiga sai da toci kana haskawa waye a gaba waye a baya kan kenan babu tsaro babban abin da al'umma da gwamnati ita ake nema ta fara shine tsaro babu shi makaranta kai kake wa ɗanka makarantun gwamnati lalura ce take sa a kai su challenges da ke makarantun gwamnati babu tarbiya babu kula ɗanka in zai tafi a hanya da matsala a dawowa da matsala a cikin makarantar gurɓatattun sun fi suna da yawa a ciki da za a lalata maka ɗanka balle ya mace babu education in kuma za ka kai ta za ka kai ɗanka ko ‘yarka makarantar gwamnati nan kuma gurin da an maka sauƙi ma abun sauƙin yana gagarar mutane asibiti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan asibitin gwamnati ana zubi ba ba likitoci ba akwai likitoci amma babu abubuwa da yawa ruwan sha hanya gurin da za ka yi tafiyan awa biyu sai ka yi awa shida awa bakwai duk wanda ya san shi duk wanda direba ne shekara goma sha biyar baya ya san aminci nawa muke zuwa bauchi minti fa yadda na faɗi minti ɗin ya san a minti nawa muke zuwa bauchi ni dai ina driving zuwa bauchi a 56 to 57 minute na shiga bauchi wallahi tallahi nan gudun wani yake ce min 45 minutes yake shiga sai ina ta da'in na ce na shiga bauchi a 56 57 sai ina ta ne an yi lissafin na waya daidai wani nan ya ce ce min 45 minutes ba kilomita 150 ba ne? kilomita 150 ne to yanzu zama wuce sai ka ni dai a driving dina ina yin awa biyu da kusan minti ashirin wani lokaci awa biyu da rabi kano daga gombe awa nawa ke da awa nawa awa uku ba wallahi na rantsa muku da Allah honorable malam bashir mun shiga Kano a awa biyu da minti hamsin da biyar ba mu cika ba kuwa muna mariri da minti hamsin awa biyu da minti hamsin malam bashir isa malam bashir namuwa shekara goma sha biyar shi ma baya amma yanzu ni a tuki na ina yin awa shida ba na yadda ba na guduwa na tafiya a nitse ne ina awa shida ba na yadda ma shiga awa biyar ɗin nan babu hanya a daga fitibala babu tsafta ni mai kawo ma wannan maganar nema shi ne bat governance to wannan lalacewar gwamnati 'yan uwa mu yi tawakkali ubangiji yana nan ba su fi ƙarfin allah ba duk da lalacewarsa ubangiji in ya tashi ubangijin ta kansa yanzu ma ubangijin ta kansa yake yi akwai hikiman da yasa ake gana mana wannan azaba din Allah ka yafe mana Allah ka sa kuma mu yi juriya ta zama kafara na zunubanmu to mu yi tawakkali kuma ga Allah mu mika wa Allah lamarinsa Allah zai iya zai canja duk sanda ya ga dama kuma muna ji a cikin Allah da za a samu canji ba za a zauna a haka ba Allah baya barin haka saboda haka ka miƙa lamarinka zuwa Allah duk wanda ya miƙa lamarinsa ga wani yayi shirka kamar yadda wanda yake tawakkali ga matattu to kaga shi ma wannan cikin cikin masifan da take faruwa a ƙasa shine wasu mutane su dauki kabarurruka su ce yan cikin kabarin za su biya musu bukata kabarin shehuwa ne kabarin shehuwa ne shirka a ƙasa yana lalata ƙasa yana hana a samu cin nasara to akwai tawakkali ga matattu mun sani cikin zunubai da ake yi manyan zunubai akwai zaluncin shugabanni to cikin fa zunuban kuma da yafi zaluncin shugabanni akwai shirkan talakawa kuma talaka kuma shi kuma zai je wajen boka yafi zaluncin da shugabannin suke zuwa wajen bokan ka kai kadai yafi wallahi zaka je gurin matattu zaka rataye hoton wani macacce wai shi kaza wai zai yaye maka bala'i zai biya maka bukata in akwai hoton a zuci a wuyanka zaka samu waraka zaka samu kaza guraye da da layu mun mai da su ubangiji muna tawakkali da guru da laya wannan masifa ba za ta faru a cikin ƙasa ba wal fitnatu ashaddu min al qatl wallahi gara a ce ana kakkashe ku da a ce akwai shirka a cikin haka ayan take nufi amma yanzu shirkan ne mu damu da ita ba yanzu kashe kashen da ake shi muka fi damuwa da su ai an kashe kaza a can ai an kashe kaza a can ai an yi kidnapping a can ai an yi kaza ba ma cewa an yi shirka a can an yi shirka a can an yi shirka a can ba a san an manta cewa shirkan da ake yake haifar da kidnapping in za mu yi tauhidi mu kyautata tsakaninmu da ubangiji mu kadai ta bauta wa ubangiji shi kadai ubangiji zai gyara zai mana wattawagit da wasu dagutai gumaka ka je ka ke dogara da su da wani abin da ba sababi ba ka dogara shi zai maka sababi fi husuli matlubihi wajen biyan neman abin da kake so ka yi ka dogara wani zai min abu kaza za su min gurub kaza za su min ba Allah ba ka manta da Allah minar rizki na daga arziki wal hibzi da karewa cewa in ba a samu kaza ba za ka samu kariya ba wannan nasri ba za ka ci nasara ba in ba da sukuwa ne ba ko ka nemi suwa ne wani hau zalika da makamancin sa wannan duk nau'i ne na kako da tawakkali fi'lul asbabi la yunafi tawakkul ka aikata abin da zai aifar maka wani abu baya ko da tawakkali wannan mun yi magana akan sa baka da lafiya ka je asibiti baka da kuɗi ka tafi neman sana'ar da zaka samu kuɗi wannan in sama babban tawakkali ce ka ƙi fitan shine matsala amma je ka nema nemi hanyar da ake nema to yin hakan baya kore tawakkali shi yasa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an karanta masa babin tawakkali an karanta ga yadda ake tawakkali ga Allah ake dogaro sai zo da raƙumarsa da ya zo da raƙumarsa ya ce annabi ya ina raƙumar ka ne ka ya ce tana can na rabu da ita na yi tawakkali ga Allah na yi tawakkali ga Allah eh ya ce ka daure ka daure ba a ban daure ta ba kawai na yi tawakkali ga Allah sai annabi yake ce masa eh qilha wa tawakkal ala Allah daure ta sai kuma kai tawakkali ga Allah malam sunu sai ka zo da mashin ɗinka mai tsada ka zo kai ka ajiye bakin masallaci ka rufe ki ɗinka ce kawai tawakkali ga Allah Allah bai kaddara ba za a sace ba sai mu ce malam sunu sai akwai matsala tattare da kai yadda ake yi shine sawa mashin ɗinki sa mata wannan karfa je ka sai abin kikkikkin din nan kofar gidanka sa masa kwado ka rufe shi ka sa mai gadi in kana da hali in babu hali ka saka abin da shari'a ta baka ka riki kamar kare samu kare kai in kana da hali ma samu zaki dai duka abubuwa ne shari'a ne ai ai an faɗi kare saboda shi mafi ƙarancin alam ne mafi karancin alam ne yadda zaka saka waya ta tashe ka a bacci to haka zaka sa kare ya gaya maka akwai matsala can akwai matsala can kai kuma kai kasan shirin da kake da shi ai wasu guranan gadin zaki ake sawa zakuna ake sawa wasu guranan zaki tiger ake sawa a nan anguwan muna da mutumin da shi lokacin da ya dawo nan anguwan macizai ya sa alamar ka tuna waye waye tuna shi mun kara faɗa to shi kenan kar ka faɗi waye shi macizai ya saka yayanmu ne to duk abin da ka san za ka yi sababi ka tsari sai ka yi aiki da shi wanda shari'a ba ta hana ba yanzu misali kare za ka ce shari'a ta hana a amma a gadi ba ta hana ba a gadin gona a gadin gida ya zama maka alam kuma lalle ba ka da alternative sai shi wallahi in ka ajiye kare wallahi duk kwana ɗaya Allah zai baka lada maimakon in ka ajiye kare duk kwana ɗaya Allah zai rage maka zunubi da ya kai girman dutsen uhud ka ajiye shi kawai nan burgewa don kiwo don ado don ya zama compassion companion naka kamar da bature yake abokina ne kai yawo da shi wata ma saboda ta ce ta aure shi ma ba za ta yi aure ba ta aure kare wannan arnanci ne da dabbanci wannan su ne ake fada za a ta rage musu za a yi ta ɗebe musu zunubin su ana ruguza shi amma anguwanka akwai yara ƙanana marasa mutunci za su iya tsallakawa su ɗebe maka masara kwano biyar kai wallahi akan masara kwano ɗaya in za ta jefa ka mawuyacin hali kuma kana da iko ka ajiye kare ba zai cutar da kai ba kake ajiyewa aka ɗauka ka saba wa Allah mutane babin tawakkali duk ana ta wasa da shi da babin karantar amma fa karan in dubu kasa idan Allah ya kaddara kuma sai an zo an yi ranar da Allah zai kaddara sai ya hana su haushi wallahi sai su kasa yi to hanyoyi na asba shi sa annabi ce ka daure ta kuma ka yi tawakkali ga Allah motarka bayan ka rufe ka sa security kidin ya zama da sensor ya zama kana da ma a jikin wayanka inda aka motsa ana tafiya kana kallonta a intanet gidanka duk wanda za ka iya sa kamera ka saka kamera duk wanda yana cikin tawakali ga Allah tana rekodin mai ake yi ta so da ka tsare gidanka bayan ka sa ka saka karfi a sama duk wannan shari'a ta maka wallahi kana yin kana kashe kudin Allah yana baka lada ne to saboda haka mara yake cewa la yajuzu lil muslimi an yatruka al akhdh bil asbab haramun ne musulmi ya kirkon hanyar kariya da shari'a ta bashi kama la yajuzu lahu an ya'tamida bi qalbihi alaiha kamar kuma yadda ba za ka hakura kawai da zuciyarka ba kofar kace kai ku bata abude ku bata abude in Allah bai kaddara ba abin da zai same ni to in an batta abu dan lalle in Allah bai kaddara ba abin da zai same ka sai kuma Allah sai ya kaddara su ma ka sauwake musu hanyar da za su dauka wancan kaddaran ba abin da zai same ka sai kuma kaddaran abin da zai same ka ita ma sai ta zo dukan su kaddara ne guda biyu bal alaihi an ya'khudha bil asbab dole ne ma ka yi riko da sababin kariya wa ya tawakkal ala Allah kuma sai kai tawakkali ga Allah subhanahu wataala wa ya alamu anna sababa kasan kuma sababi la yufidu illa bi idnillah baya amfani sai da izinin Allah kafinun da zaka sha fanadol da zaka sha ba zai maka amfani ba sai da izinin Allah kare da kasa ba abin da zai baka na kariya sai da izinin Allah kamera da kasa kai karfe da ka saka karfe da kasa na mashin dinka wallahi ubangiji ne zai baka kariya zaɓe da kake nema ka tashi ka yi yakin neman zaɓe kai mai neman zaɓe ka buga can ka yi wa ‘yancan magana ka kashe kudin da ake kashewa ka yi abin da za ka yi ba za ka ci zaɓe ba sai da izinin Allah yakin neman zaɓen sababi ne mutum nawa suka gama shan wahala wani yana kwanci ya ci zaɓe musamman lokacin da aka zo aka yi mana sak dambe sak da ruba-ruba da kowa duk kowa kawai ya hau sak yasa aka sha wahala yana daga cikin sababin da muka kauce ai shine kawai an ce kawai a zo ai sak babu ruwanmu da tunani wannan shi yafi cancanta wannan shi yafi kyau kawai muka zo muka biye sak karfe da ka sake wannan kuskura wannan wannan political parties din shedanu ne duk shedanu ne ba wani party da wani abu da duk shedin iska ne inda ta zama an kakaba mana ita dole sai ta hanyanta ita za ka duba mutumin kirki a shugaban kasa ka je ka zaɓa a apm misali kenan a gwamna ka zaɓa a prp house of reps ka zaɓa a pdp state house na anguwanku ka zaɓa a ji ka kai duk hargitsa kake yi kai mahaukaci ne kuna da kakaba manka wani bala'i to saboda ka za ka yi tawakali ga Allah wa hada huwa al-haqq wannan shine maganar gaskiya allazi sara alaihi al-anbiya wa atba'uhum anbiya wa atba'uhum shine abinda annabawa da mabiyansu suka bi shine ba sa kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba shugaban masu tawakkalin duk duniya kenan amma da aka addabe shi a garin Makka sai Allah ya masa izini ya ce kai hijira sababi kenan ka gudu hijiran da ya tashi yi maimakon ya bi gabar hanyar hijiran fa gabar ne amma sai ya ce kai da zaka nuna min hanya bi da ni ta yamma don ya hargitsa kwakwalwarsu duk asbab ne ba zai cewa mu bi ta nan ɗin ai Allah ne mai karewa a hanyar tana da hatsari ai annabi da ya san hanyar tana da hatsari sai aka wautar da su sai aka fi hanyar da aka tsammaci ma ba can zai je ba suka cewa ba makka zai yi ba yanzu kaga in yayi nan sai a bi shi da abokanan gaba ta nan sai can kuma sai ya lauye sai ya nan sai ya isa madina sai ya isa madina sai a ji sai a ce a ashe can zai je to shi yasa ko tafiya zaka yi ana so ka boye ma ina zaka je musamman a lokacin da security yake da matsala abubuwan ka karka ke bayyana su me yasa aka ce a boye nema a bayyana aure saboda akwai matsiyata sharrace-sharrace kana neman sai aje a wargaza maka abu amma gazam kawai aure ci kai ya zagaya mu haka ake abun ci gaban ka na rayuwa karka ya zama kullum kana bada mutane labari ka bari sai an ci nasara wani kuma duk abin da zai fara yau sai kowa ya sani zan fara neman kaza na yi applying aiki iri kaza a'a samu mutane wani don allah malam sunusi ina fuskantar wani abu da alheri sani a addu'a yake nan kai shiru abun na zuwa sai ka kira shi da mutu abun nan da na faɗa da ma gashi a wajen Allah muke neman mun sa kun yi addu'a addu'a ma sababi ne addu'a ma sababi ne ka roke ubangiji wannan shine babin tawakkali wani darasi na gaba za mu shi tashi yanka insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh